الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam na ashekul imamul hafiz abu muhammad taqiyuddin abdul ghani ibn abdul wahid ibn ali ibn surur al-maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama bayani a cikin littafi wanda yake magana akan zakka wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon littafin da yake magana akan abin da ya shafi hukumce-hukumce wanda suka shafi azumi na farilla da na nafila na'am بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة كتاب الصيام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه كتاب الصيام wannan littafi yana magana dangane da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi azumi azumi na farilla ko na nafila akwai abubuwan da suke wajibi ne a kan mu musulmi mu sani dangane da abin da ya shafi azuminmu na ramadan lokacin da ya kamata a ce mun kama shi da kuma lokacin da ya kamata a ce mun ajiye shi da lokacin da ya kamata a ce mun tsaye da yin sahur da lokacin da ya kamata a ce mun ciwo da baki waɗannan abubuwan shine malam zai yi bayani a kai daga faɗa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko a cikin wannan babi an abi hurairata radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la taqaddamu ramadana kadda ku kuskura ku tunkari azumi na ramadan kadda ku tunkari azumi na ramadana bi saumi yaumin da azumi na kwana ɗaya wala yaumenu ko azumi na kwana biyu kada mutum ya zamanto ana 28 ga watan sha'bana ya yi azumi a rannan 29 kenan washe gari ko ranar 30 daidai da wata ya ɗauki azumi idan Allah ce illa rajulun kana ya somu yauman sauman ko face dai sai dai mutumin da ya zamanto yana azumtar wata rana wanda yana daga cikin al'adarsa yana daga cikin abin da ya dora wa kansa yana azumtar ranar alhamis da litinin sai ya zamanto wannan ranar 29 ga watan sha'abana ta dace da ranar alhamis ce ko ranar litinin to fale sun sai a azumci wannan rana amma mutumin da baya azumtar alhamis da litinin sannan kuma ba wani alwashi ya yi ba ya ce allah dirar da ka arzita ni jika ashirin tukun ka wacce wannan na ga yan goma goma guda biyu ni na mallake su to washe gari sai na yi azumi ya zama to ana sha'abana ashirin da bakwai da sha'abana kawai sai wani abokin shi ya kira shi wani ya kwana biyu ni kana na ma ce wallahi ina nan tun da ka zo dai rabonka da nan da tun da wani ya ce in ka ga misali ya ce ina ga al'izza na ga sun mun barka da kama azumi da za'a ya ce a ba barka ba ce da kama azumi ni ne na maka abuwa da ya je shi ya ga an turo mishi jika talatin shi ko jika ishirin ma da ya ci sai ya azumi yanzu tun da ya alwashi zai azumi to goban nan sai ya azumi an gane ko ko mutumin da ya alwashi ya ce duk da aka ce ya haddace alkur'ani to shi kuma sai ya yi azumi a washe gari saboda godiya ga Allah sai ya dace radda aka ce ya kammala haddata alkur'ani 28 ga watan sha'abana ne to shi kenan washe gari sai ɗauki azumi ko ya ce din radda Allah ya sauki matar shi lafiya shi kuma saboda godiya ga Allah sai ya yi azumi na lafiya a washe garin radda ta aihu shi kenan sai ta aihu a irin waɗannan kwanaki to sai ya azumci wannan rana ɗin an gane ku na'am
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتم من يستقيمون اذا رايتم من يستغفرون ان غم عليكم فاغفروا له hadisi na gaba an amso shi daga abdullahi dan umar yardar allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa umar dan khattab abdullahi dan umar ya ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza ra'aytumuhu fasumu idan dai kuka ga jinjiri na wata na ramadan ya tsaya kuka ga wata ya tsaya fasumu to sai ku ɗauki azumi a washe gari idan aka ce yau wata ya tsaya watan ramadana ya tsaya to gobe ku ɗauki azumi na ramadan wa idza ra'aytumuhu fa afṭiru sannan kuma idan kuka ga wata na shawwal ya tsaya to ku ajiye azumi ku yi sallah saboda azumi ana fara shi ne da wata ya tsaya kuma ana ajiye shi ne da zaran wata ya tsaya idan watan ramadana ya shiga to ku ɗauki niyya washe gari ku ɗauki azumi idan watan ramadana ya ƙare watan shawwal ya shiga sai ku ajiye azumi sai ku yi sallah idan Allah ce fa in gumma alaikum idan ya zamanto al'amari na sama an lullube muku shi ya zamanto girgije ga jimare ya sha makance tsakankaninku da ganin wata ya zamanto ranar talatin daidai ranar ashirin da tara ga watan sha'abana sama ya zamanto tana da kai lulani ba yanayi mai kyau ko ya zama to ranar 29 ga watan ramadana sama ya zama to tana da kai lulani ba yanayi mai kyau wanda za a ga wata to yanzu faqaduru lahu ku kaddara mai adadin da aka ce ku abinta shine ku cika azumi na kwana 30 daidai idan watan sha'abana ne 29 ga wata ba ku ga wata ba saboda garin an yi hadiri bayan da za a ga wata to sai ku yi haƙuri gobe kala ya azumi idan azumi na ramadana ne kun yi ashirin da tara ta irin wannan yanayin ya zamanto to kada ku yi sallah a gobe ku yi azumi talatin daidai shi ne fa akmilu iddata sha'abana a wata ruwa da fasumu talatin na yau ku azumci kwana talatin daidai idan sha'abana ne ku cika shi ya zamanto talatin daidai idan ramadana ne ku cika shi ya zamanto talatin daidai an gane ko yawwa to din yanayin da ya zamanto an samu yanayi cikin na gajimare ko irin sanyi hazo da sauransu ba za su bari a ga wata ba to za a cika mai kwana talatin ne daidai sai dai in an samu labari na tabbas cewa an ga wata a guri kaza inda kuma su ma ba su da wannan matsalar amma inda ya zama an ce maka an ga wata a guri kaza da ka bincika kai kira aka ce ai su ma sun ce a guri kaza ne a gani ka kira wancan gurin sai wani ya ce maka ma ya ce a kai a garin ku ne a gani to kaga kuma labarin ya fara sama ya fara ƙasa an gane ko to in ya zama to ka samu labari mai kyau labari sahihi sai ka ajiye azumi ko ka ɗauki azumi yawa na'am na'am hadisi na gaba an amso shi daga Anas dan Malik radiyallahu anhu anas ɗan malik ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ta saharu ya ku bayin allah ku dinga yin sahur ku dinga cin abinci na sahur fa inna fi sahuri baraka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce haƙiƙa a cikin yin abinci na sahur akwai albarka mai ɗimbin yawa ta yadda wanda baya cin sahur to ba zai samu wannan albarka ba akwai albarka wanda suke saukowa a lokacin da ake cikin sahur lokacin jijjihi to kai kokari ya zama to wannan albarkar ta same ka ko da ka tashi ka sha ruwa ne a wannan lokacin ka tashi ka yi saboda ka shiga karkashin wannan magana ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne sannan kuma wannan shine bambancin tsakankanin azumin mu musulmi da azumin ahlul kitabi fasul ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab akalat as-sahar bambancin tsakankanin azumin da azumin ahalul kitabi shine cin abinci na sahur saboda su kawai mutum zai kwanta yake cika cikin shi da abinci in ya kwanta shi kenan kawai hal hal lokaci kawai sai ya tashi kuma yauwa an gane da kyau na'am
قال انا في عندي بيوم كان كان بين الاذان والسحور قال قرأ خمسين آية an anas ibn malik radiyallahu an wannan hadisi an amso shi daga anas dan malik yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi an zaid ibn thabit radiyallahu anhu shi kuma ya jiyo daga zaid dan thabit yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi wato ita ce wannan riwayatul akabir anil akabir riwayar manya daga manya sahabi ya rawaito abu daga sahabi dan uwanshi Anas dan Malik sahabi ne na ma'aiki Zaid ibn Thabit sahabi ne shi ma to Anas ya rawaito daga Zaid ibn Thabit yace tasaharna ba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama thumma qama ila salati Zaid yace wata rana mun ci abincin sahur tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tashi ya fita zuwa masallaci saboda sallar asubahi qala Anas anas ibn malik ya ce ƙultu da zaidin sai na ce wa zaid ibn thabit tamkana bainal azani wa sahur wato gwalgwadon nawa ne ya kasance tsakankanin kiran sallah na cewa alfijir ya keto da kuma gama saur ɗin da ma'aiki alaihi salatu wa salamu yayi lokacin yana da tsawo ko ba tsawo qala qadaru 50 aya yace gwalgwadon yadda za a karanta aya 50 lokacin da muka gama cin sahur ba a huce minti hudu minti biyar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gama sahur din shi Bilalu ya ranga da kiran sallah na alfajir ya ke so shikenan ya fito kuma ya tafi sallah wato wannan yake nuni akan cewa idan za ka yi sahur kal ka yi shi da farko farko ka yi shi dab da ketowar alfajir ya fi sama da ka yi shi a farko farko misali a ce alfajir yana ketowa karfe biyar da minti biyu wannan yanzu kenan to a ce ka gama saur karfe 4:56 karfe 4:57 ya fi sama da a ce ka gama tun karfe 4 da rabi an gane ku ka tsaya kai ka jinkirta ka yi ibadodinka kafin ka ci saur din sai ka fara tun karfe 4:40 ma ka fara karfe 4:40 kai minti 16 kana kana kana cin bukatai kana cin saur amma wani ya ce shi in bai tashi ba wajen karfe uku da rabi to duk da ya makara bai tashi ba sai kare hudu ya ce to tsawar ki a gurguje ne yake yi ya tsawar da kuna nan ko tashi in bai tashi ba kafin alfijir ya keto da sauran awa ɗaya to ya tashi a makare ta ya hisa ya ci abincin shi a hankali ya ci wannan ya sha wannan ya ja wannan ya ja wannan to na'am
وعن حيث وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من آله ثم يغتسل ويصوم.
حديثي نقبة عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما wannan hadisi an amso shi daga iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama guda biyu na na aisha ummul mu'minina ummu abdullahi da ummu salamata iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ƙara yarda da su waɗannan sahabbai manya guda biyu suka ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu alfajru alfajr ya kasance yana cin mishi yana riskar shi wa huwa junubun min ahalihi alhali yana ɗauke da janaba yana da kwai janaba ta kusantar iyalinsa da yayi thumma yaktasil wa yasumu sannan kuma yayi wanka bayan alfijir ya keto ya ci gaba da azumin sa kuma wato wannan yake nuni akan cewa dan mutum ya wayi gari yana da kwai janaba baya taba azumin shi ko kadan idan mutum ya ci sahur misali ya tashi cikin dare ga yana da janaba kuma ga lokacin sahur yayi to yanzu abin da zai shine ya ci sahur idan ya ci sauri ya gama idan alfijir ya keto bayan an gama assalatu sai ya tashi ya tafi ya wanka ya je ya sallar shi ba bambanci tsakankanin wanda ya waye gari ba shi da janaba da shi zai ci gaba da azumin shi hakanan kuma mutumin da bayan ya gama sauri bayan ya je ya yi sallar asubahi da ya zo shi ya kwanta sai ya mafalki da ya tashi ya ga wandon shi a jiki to shi ma kawai zuwa zai yi wanka ya ci gaba da azumin shi azumin shi yana nan ba shi da matsalar komai ba zai rama ba azumi bayan ramadan an gane ku idan ka ga an ce sai ya rama azumi ko sai ya yi kafara sai dai in shi ne da gangan yana tsaye ya je sadu da iyalinsa bayan alfajir ya keto yanzu wannan abin ya yi takaddaranci da yawa sai ya fitar da kafara kamar yadda hadisi na gaba zai yi bayani na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مم.
من نسي وهو سائل فاكل او شرب فليتم صومه فانما يعمه الله وسقاه hadisi na gaba an abi hurairata radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙal haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce man nasiya wa huwa sa'imun dukkan wanda ya manta dukkan wanda ya mance wa huwa sa'imun alhali yana azumi ya manta ashe shi azumi yake fa akala ya ci wani abinci yana tafiya kawai ɗako goron shi bas ya cira ya ci saboda radda aka ce an ware azumi rannan za ka ga cewa waɗansu da yawa suna mantawa ko mutum ya ɗauki ruwa sai ya sha kawai tuna ashe an kama azumi wani ga sai ya ɗan ci wani abu ma ko ya sha kunu to fa akala ya ci abinci au shariba ko ya sha abin sha an gane ku falutin masamahu Adala ce to ya cika azumin shi ya ci gaba da azumin shi kale ce azumin shi ya kari ya ce kuma ya ci gaba da cin abinci a ya rike azumin shi ya huci fa inna ma ab'amahu Allahu wa saqahu sani dai ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya ciyar da shi Allah ta'ala ne ya shayar da shi idan azumi na farilla ne inda a ce da gangam ya rab- ya karya kaga cewa sai ya azumi 60 sai ya ƙara guda kuma amma yanzu da ke wannan ba da gangan ba ne akan kuskure ne mantawa ce sai ya cika cikin shi sai bayan ya ɗauki ruwa mai sai mukwat mukwat mukwat ya sha ya gama cikin shi sai tana ashe azumi yake to kar ya gaya kowa ma ya huce gaba da azumi kawai a ga yana murmura da kaɗan shi murmur murmur mur yana mur yana zuba a cikin kwano a ce wake baka gajiyawa ne kamar ba azumi bai ce kawai ni yau kin ne nake ji na jikina lafiya da kar ya ce ruwa ya sha ya cika cikin shi ba azumi sai ya rama guda an gane ku za ka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa malaman malikiya suna ganin cewa wannan azumi yana magana akan azumi wanda yake na nafila yana azumi na nafila ne ka ɗauki azumi ranar alhamis da safe shi kenan ka tafi wani guri ka dawo kawai sai da ka ɗauki ruwa ka gama cikinka sai ka tuna to kawai Allah ne ya niyyar ba za ka ji wahala ba a wannan rana sai ka ci gaba da azumin ka kuma za a rubuta maka ladan mutumin da ya azumi cikakke ba shi da matsala ko kaɗan to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce har azumi na ramadana in dai mutum ba da gangan ba ne ya yi to ba zai rama ɗayan ba ma to amma malikiya sun ce zai rama guda ɗaya abin da aka ɗauke mai shine kafaran nan da za a yi ta azumi sattin ko ciyar da miskini sattin ko ‘yantar da baiwa ko bawa muni wannan shine kawai ba zai yi ba an gane ku na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلك ما اهلكك قال وقعت على امراتي وانا صائم وفي روايه اصبت اهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رغبه تعتقها قال لا قال فهل قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد طعام ستين مسكينا قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وبينما نهن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعلم فيه تمر والعقل المكتل قال أين السائل قال أنا قال قل هذا فتصدق به فقال الرجل ألا أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتها يريد الحرة يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أبعمه ثم قال أبعمه أهلك الحرة الأرض alharratu alharra الحرة الأرض تركبها tarkabuha تركبها إجارة ثور sudun نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديثي دقى أبو هريرة يردل الله تقال تبتا أقريشي يتي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم yayin da wata rana muna zaune a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun fatsam sai wani mutum ya shigo fada ya zo wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a rikice ya shigo gurin ma'aiki alaihi salatu wasalamu a rikice faɗala ya rasulallahi halaktu ya ce ya ma'aikin Allah na mutu na lalace na hallaka shi ne halaktu na mutu na lalace irin yadda mutum zai zo shi ka gan shi daga ka gan shi ma ka san cewa ne yana cikin damuwa faƙala malak mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya same ka kake cewa ka hallaka ka mutu ka lalace ma a halakaka me ya hallakar da kai menene ya same ka qala waqa'tu alamra ati fi ramadan yace ya rasulullahi na kusanci iyalina a cikin ranaki na ramadan yace na kusanci iyalina a ɗaya daga cikin ranaki na ramadan ba da dare ba wa ana sa'imun alhali kuma ina azumi akwai lokacin da idan mutum ya kusanci iyalinsa a cikin watan ramadana da rana babu komi a kan shi ko idan ya yi dubara amma na'am agarwa gallawa na'am yawwala akwai lokacin da idan ya kusanci iyalinsa babu komi a kan shi kuma babu komi a kanta sali ya zo daga bulaguro kaga dan bulaguro in bulaguro mai nisa ne za ka iya ajiye azumi yanin zai shigo wajen karfe sha ɗaya ta rana kuma da ya zo shi sai ya dace ita ma rannan da safe jini na al'adar ta ya ɗauki ta yi wanka ba ta wuce ba minti talatin da gama wanka da ta yi da ya zo shi kawo kowa daga cikinsu baya azumi to amma in mutum yana azumi ya kusanci iyalin sa to fa aƙilu sai ta a shigo an gane ko sai an ce to sai ya yi azumi sattin ba ɗaya ba ne ya kasa yin haƙuri a yi azumin wata ɗaya shine halin ke kusanta ɗaya to sai ya yi na wata biyu an gane to shi kenan ya ce wa ƙatu alamra a tifi ramadana na kusanci iyalina a cikin watan ramadan wa ana sa'imun alhali ina cikin azumi wa fi riwayatin asabtu ahali fi ramadan a cikin wata ruwaya ya ce ya rasulallahi na kusanci iyalina a cikin watan ramadan a cikin ranaki na ramadan ita wannan shine abin da ya dama ni gabaki ɗaya na ruɗe na fita daga cikin hayyaci na ya rasulullahi wannan laifi mai girma da na aikata faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce shi kenan in dai wannan ne kai ba komai hal ta jidu raƙabatan tu'tiquha shin zaka iya samun dukiyar da zaka siyi baiwa ko bawa wuya ka yantar da shi za ka iya sayan baiwa ka ‘yantar da ita ko ka siyi bawa ka ‘yantar da shi? Balala ya ce, A ya Rasulallah ya ce, Aini ɗinnan talaka ne, ina na ga kuɗin da zan iya sayan bawa in ‘yanta, ni ma kaina yanzu da ta kaina na ci, in ana ta kai ai ba ta kaya, ce ya Rasulallah ba ni da kobi. Bala fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain madala ce to za ka iya yin azumi na wata biyu a jere kai azumi na kwana 60 a jere ƙala la ya ce kai ya rasulallahi ya ce na ramadanan ma an kasa haƙuri watan ɗaya ma an kasa haƙuri yanzu a yi zancen wata biyu ba na iya ba ya ce in gaya ma gaskiya ba na iya ba an zame ko kaga gaskiya ce da ƙala fa hal tajidu ita'ama ita'ama sittina miskinan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce to shin zaka iya ciyar da miskini sattin za ka iya ciyar da miskini sattun kowane miskini ka ba shi mudu ɗaiɗai za ka iya ciyar da tiya goma sha biyar ta abinci ƙalala ya ce ya rasulallah ko tiya ɗaya ba ni da a gidana amma zancen tiya sha biyar ko mudu ɗaya ba ni da a gidana barantana a ce mudu sattin ba ni da ba zan iya ba kuma dama waɗannan su ne hanyoyi guda uku na kafara in ma 'yantar da wuya in ma azumi na wata biyu in ma ciyar da miskini sattin kuma kowanne ya ce bai iya ba an taɓo shi ta can ya ce bai iya ba an taɓo shi ta can an ce ya ce bai iya ba ya ce shi talaka ne ya ce kuma shi bai iya ba azumi to da ke ma'aike alayhi salatu wa salamu ra'ufun bil mu'minina ne ra'ufun rahimun ne wato mai tausayi ne mai jin kai ne ga bayin Allah nai shikenan fasakatan nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi shiru ya kyale shi bai ce mushi komai ba shi bai ce komi ba maza Allah bai ce mushi ba komi fa baina ma nahnu ala zalika abu huraira ya ce yayin da muna cikin wannan yanayi maza Allah da yana mana hira yanzu maza Allah ya yi shiru yana tunani ya za a yi a fita kuma da shi wannan bawan Allah da ya zo shi shi wannan mutumin ya yi kasagayi yana ciki yanayi na rashin jin daɗi utiyan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama bi arqin fihi tamr sai aka zo wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da zakumi a cike da dabino aka kawo mai zakumi tak da dabino a ciki wal'araku al-miktal abinda ake nufi da al'arak al'arak ba arku ba idan aka ce ark shine jibi amma al'arak shine al-miktal zakumi kanan san hotunan ko zakumi bala aina sa'il sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce ina wannan wanda ya ce ya kusanci iyalinsa ɗazu bala ana ya ce gani nan ya rasulallah ni ne ɗan bala ko za fa tasaddaq bihi manzala ce to amshi wannan zakumin na dabino ka je ka raba wa talakawa shi sai Allah ta'ala ya gafarta maka wannan laifin da kai fa qala a ala afqara minni ya rasulullahi yace ya jaka dan Allah wannan dabino zan je in rabawa wanda suka fi ni talauci ne zan rabawa talakawa ne wanda na fi su wadata yace to fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqara min ahli baiti yace na rantse da Allah ya rasulullahi yace ma ahlu baitin ba wani gida baina labataiha tsakankanin birajina na Madina guda biyu ba wani gida wanda afqara min ahli baiti wanda sun fi gida na talauci a gabaki ɗaya Madina na fi kowa talauci eh in dai har in je in rabawa na ƙasa da ni ne ko ce to babu na ƙasa da ni ni ne na ƙasa yanzu ya zo shuwa yana cikin damuwa kuma an bashi an ce ya je ya raba abinci shi yana kuma ya fara kama kama wai babu gidan da ya fi shi wadata ya fi gidan shi talauci kowane gida a madina sama yake da gidan shi ya ce labata ya yuru da harrate ne yana nufin barajina na madina guda biyu barajinan da suka sa madina tsakiya wannan shine alharra birji kenan fa bahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hushe da dariya ko yanzu da kazo kana cikin wannan matsalar an maka maganin ta kuma lokacin ka wani bincike yanzu kai baka da abinci baka da kaza babu wani talaka kasa da sama da kai a garin wannan sai manzo Allah ya hushe da dariya hatta badatu an yabuhu har sai da hirayen bakin shi suka bayyana hakoran shi nan akwai matamna wadanda ana ce da su addirs haƙora matamna akwai kuma haƙora hiraye ana a hutsi na wannan to su ne aniyab an gane ku to har sai da waɗannan haƙoran nashi suka bayyana sun maƙala a tsayin iyalaka zala ce to zai gaci da kai da iyalin naka sai ga gaci da iyalin ka to an rasa yadda za a yi da shi an ba shi abinci maimakon ya je ya rabawa talaka ya ce ai shi shine talak alharratu al'ardu tarkabuha hijaratun hijaratun sudun yace abinda ake nufi da alharra da yace ma baina labata ya yuridu alharratani shine al'ardu tarkabuha hijaratun sudun wato duwatsu wanda wato kasar da duwatsu bakake suke hawa kanta shine alharra na'am wa bi hadha alqadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik